من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a asabar a wannan safiya ta asabar safiyar biyar ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh muhammad ibnu abdulwahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha uku wannan babin malam ya yi mana bayani akan babun mina shirki an yi stagisa bi ghairillah au ya da'uwa ghairahu na daga cikin shirka mutum ya nemi agaji da taimako a wajen wani Allah ko kuma ya roƙi wani wanda ba Allah ba malam ya ce wannan shirka ce Allah ya tsare mu daga shirka za mu tashi kan babi na goma sha hudu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagora malam ya ce babu ƙaulillahi ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun malam ya ce babu ƙaulillahi ta'ala wannan babin zai yi mana bayani akan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a yi shirikuna ma la ya kuluku shai'an yanzu waɗannan mushirikan suna yi ma'alla tarayya da wani wanda baya iya halittan komai ba zai iya halitta komai ba wa hum yukhlaqun sannan kuma su ɗin halittansu aka yi wala yastati'una lahum nasran ba za su iya taimakonsu ko su agaza musu ba wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakon kansu da kansu ba wannan babin malam ya kawo wannan waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratul a'raf da kuma aya ta gaba da yace wa qaulihi da faɗin Allah ta'ala da yace wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir waɗanda kuke kira kuma bayan Allah ba su mallakar koda wannan ledin nan take jikin kwallon dabino ba su mallaka ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira su ba za su ji kiran ku ba walau sami'u mastajabu lakum koda sun ji ba za su iya amsa muku ba wannan yana nuna mana cewa duk wani wanda ba Allah ba to yana da rauni rauni ta hanyoyi ta fuskoki daban-daban abu na farko Allah ta'ala ya ce a yi shiriku na ma la ya huluku shai'an ba za su iya halittan komai ba wa hum yi hulakun su kuma halittansu a kai a suratul furkan ya ce wattakhadu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun Allah madaukakin sarki yace sun riki wasu ababen bauta kuma bayan Allah wanda waɗannan ababen bautan la yakhluquna shay'an ba su iya halittar komai wa hum yukhlaqun su ko halittar su ake yi wala la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba sa iya mallaka ma kansu wani amfani ko su tunkuɗe ma kansu wata cutarwa wala yamlikuna mautan ba sa iya mallakar mutuwa wala hayatan ba su iya mallakar rayuwa wala nushura ba kuma su iya tada wanda ya mutu saboda haka duk wanda ya zama wannan siffarsa ce to bai cancanci a bauta masa ba bayi da cancantar a kira shi bayi da cancantar a roke shi saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa a suratul nahl yace afaman yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu da wanda yake halitta da wanda baya halitta ɗaya suke wanda yake halitta zai zama ɗaya da wanda baya halitta afala tazakkaru Allah ce me yasa ba za ku azantu ba me yasa za ku dinga kiran wasu waɗanda ba sa iya halittan komai a suratul hajj yace ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la Allah yace ya ku mutane ga wani misali nan Allah ya buga fastami'u lahu Allah yace duniya duka kowa ya saurara ya ji wannan misalin daga wajen Allah innal ladhina tad'una min dunillah lallai ne waɗanda kuke kiran nan koma bayan Allah kuke hada su da Allah lan yakhluqu zubaban Allah ya ce ba za su taba iya halittar kuda ba ko kuda ba za su iya halitta ba wala wujta ma'ula koda kuwa sun habi a haɗo da masu bautan shehunai da masu bautan waliyai da masu bautan duwatsu da masu bautan gumaka da masu bautan mala'iku da masu bautan manzanni da masu bautan duk wani abin bauta a haɗa su gaba ɗaya a tattara su waje ɗaya a ce wannan ya kawo aidiyansa wannan ya kawo aidiyansa wannan ma ya kawo nashi su haɗu su halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba lan ya khuluqu dhubabun har abada Allah ya ce ba za su iya halittar kuda ba wala wujta ma'ula ko da kuwa sun haɗu sun yi taron dangi sun yi cincirundo akan suna so su halici kuda Allah ya ce ba za su iya ba kai Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min inda a ce kuda zai lakaci wani abu daga wajensu kana shan mangoro ko kana shan madara ko kana shan nono kuda ya zo ya lakata ya tafi Allah ta'ala ya ce ba wanda ya isa a cikinsu ya bi shi ya kwace la yastanqidhuhu min Allah yace da'ufa at-talib wal matlub da me nema da wanda ake nema a wajensa duka sun yi rauni da me bautan da abin bautan duk sun yi rauni duk sun gaza saboda haka malam yace Allah ta'ala wato wannan babin Allah ta'ala yace ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran Allah ya ce ba za su iya taimaka musu ba wala anfusahum yansurun su ma ba za su iya taimakon kansu ba taimako na farko ba za su iya taimaka musu ko su taimaki kansu a nan duniya ba domin duk abin da ya faru ya faru ne da kaddarawa Allah da ikon Allah abu na biyu kuma shine ba za su iya taimaka ma kansu ko su taimaki masu bauta musu a lahira ba shi yasa Allah yake cewa cikin Alkur'ani a suratul Saffat Allah zai ce wa mala'iku ran tashin alkiyama, "Wahshirul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budu." Allah zai ce da su ku tattara waɗanda suka yi zalunci. Zalunci mafi girma kuma shine shirka. Ku tattara waɗanda suka yi shirka, waɗanda suka yi zalunci a nan duniya, wa azwajahum da ire-iren su wa ma kanu ya'budun da su da abin da suke bautawa mu din. Duka ku hada su, ku targada su min dunillah. Duk abin da suke bauta ba kuma bayan Allah ku hada su waje daya. ku haɗa kansu fahaduhum ila siratul jahim ku nuna musu hanyar wuta maza maza su kama hanya su tafi wuta Allah ya ce sai sun je bakin wuta sai Allah ya ce waqifuhum ku tsai da su innahum mas'ulun akwai sauran tambayoyi tukunna ba a gama ba Allah sai ya ce malakum la tanasaru me yasa yau ba ku taimakon juna a duniya ba ku ke tallafa ma juna kuna taimaka ma juna akan abubuwa ba yanzu ku taimaki juna mana manya ku taimaki kananu na ku taimaki kananu mana malakum la tanasaru mala'iku za su ce ya ubangiji bal humul yawma mustaslimun ai a yau kam duka sun mika wuya Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sashi zai kalli sashi suna wato tambaya tambayan juna qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin kananu za su ce wa manya ai ku ne a duniya kuka kasance kuna kuka zo mana ta hannun dama ma'ana kuka yi mana bayani bayanin da kuka ɗauki hankalinmu muka kasa gane ina ne gaskiya qalu ballam takunu mu'mini za su ce a'a dama tuntuni ba muminai ba ne ko mutanen banza ne wa ma kana lana alaikum min sultan ba da ƙarfi muka yi amfani muka jawo ku babbal kuntum qauman taghin dama ku in ma mutanen banza ne tuntuni fa haqqa alaina qawlu rabbina haka da mu da ku duka maganar ubangijin mu ta tabbata akan mu inna la za'iqun duka zamu sha azaba fa aghwaynakum haka daga nan sai muka batar da ku inna kunna ghawin dama mu mabatattu ne Allah ta'ala ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun yau dukansu za su yi tarayya ne a cikin azaba na sama ba za su iya taimakon na ƙasa ba hasali ma abin da zai kare tsakaninsu shine tsine ma juna albarka Allah ta'ala ya ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda aka turo wasu suka shigo wuta sai su tsine ma ɗan uwansu hatta idza daraku fiha jami'an Allah ya ce har sai an tara su a wuta gaba daya sun gamu da junan su a wuta qalat ukhrahum liulahum sai na karshen sai su ce ma na farkon kananun su ce wa manyan rabbana haula'i adalluna ashe ya ubangiji ga nan waɗanda suka batar da mu nan fa'atihim azaban du'ifan minan nar Allah ka ninka musu ninkin baninkin azaba na wuta qala li kullin du'ifun walakin la ta'lamun Allah ce dukan ku rubanya muku azaba zan yi sai dai ku ne baku sani ba wa qalat ukhrahum wa qalat ulahum li ukhrahum Allah Allah ya ce sai manyan su ce makananu fa ma kana lakum alaina min fadli ba ku da wani falala akan mu ba ku da wani fifiko akan mu fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku sha azaba saboda kafircin da kuke ai kuma kun yi kafircin ai ba mu kadai muka yi ba saboda haka tun a nan duniya ba za su iya taimakon su ba ballantana kuma yin an je gaban Allah nan tashin alkiyama wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ta'ala ce ranar alkiyama za su kafirce ma wannan shirkan da kuka yi musu za su ce ba su ba Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari na gaskiya sama da Allah masani da haka Allah ne yake baka wannan labari cewa a duniya ba za su iya taimakonka da komai bayan an je lahira kuma guje maka za su ya su gudu su baka Allah yake cewa a wani sura wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah Allah ya ce wa ya fi bata ma'ana babu bataccen mutum sama da wanda yake kiran wani koma bayan Allah wanda wannan wani ba zai iya amsa masa ba har zuwa ran tashin alkiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun in an je gaba ga Allah ran tashin alkiyama kuma za su kasance gafalallu ne game da roƙonsu da suke yi wa idha hushira nas idan aka tada alkiyama aka tada mutane ranar alkiyama kanu lahum a'da'an za su yi gaba da su wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce ma wannan ibadar tasu za su ce ina mu ba mu san da wannan bautar ba kuma ba mu muka saku ba Allah ka tsare mu saboda haka Allah ta'ala ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu za su dinga wato tarayya ma Allah akan abin da baya iya halittan komai wa hum yukhlaqun su kuma ana iya halittan su wala yastati'una lahum nasran ba za su iya taimakon su ba wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakon kansu ba saboda duk waɗanda suke kiran wani kuma bayan Allah Allah ya faɗa mana cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suke kiran wani kuma bayan Allah cewa suke yi ai ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan muna so su matsar da mu kusa da Allah so muke matsa kusa da Allah shi yasa muke bauta musu to Allah ya ce ba za su iya yin wannan ba ba za su iya taimaka muku ba wa qaulihi da fadin Allah ta'ala walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wadanda kuke kira ko ba bayan Allah ba sa iya ballakar daidai da ledar da take jikin kwallon dabino Allah ya sa mu gane malam yace wa fi sahihi an Anas qala shujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm Uhud wa kusirat ruba'iyyatuhu faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum فنزلت ليس لك من الأمر شيء مالن يتي وفي الصحيح يالو أتشين صحيح البخاري أصلي إذن أكتي في الصحيح أبن دا أكي نفي شيني صحيح البخاري زلا to amma anan malam ya kawo wannan hadisin amma yana cikin Bukhari da Muslim idan an ce as-sahihaini to shine ake nufin sahihul Bukhari da Muslim Imam al-Bukhari ya kawo shi a wato ya kawo hadisin mu'allakan hakanan al'imamu muslim rahmatullahi alaihi ma ya kawo hadisin shi ma Allah ta'ala ya gafarta musu baki ɗaya an anas radiyallahu anhu qal an karɓo daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce shujjan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma uhud ranar da aka yi yakin uhud an yi ma annabi rauni an fasa mishi kai wa kusirat ruba'iyyatuhu sannan an karya masa haƙorinsa wannan haƙorinsa na gaba haƙora guda hudun gaba an karya masa haƙori sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai annabi ya ce kaifa yuflihu qaumun ta yaya waɗansu mutane za su rabauta waɗannan mutanen shajju nabiyahu sun fasa kan annabinsu yaya mutanen da suka yi ma annabinsu rauni ta yaya za su ci nasara fanazalat sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya ce laisa laka min al'amri shay'un wannan al'amarin ba ka da ta cewa a kai batun cewa ta yaya su rabauta wannan ba huruminka ba ne au ya tuba alaihim in Allah ya ga dama ya yafe musu au ya azibahum in ya ga dama ya musu azaba fa hum zalimun su cancanci azaba laisa laka min al'amri shay baka da wato wani abu cikin wannan al'amarin aw ya tuba alaihim in Allah ya so ya karbi tubansu in sun tuba ya yafe musu aw yu'adhibahum in ya ga dama ya musu azaba fahum zalimun saboda sun cancanci azaba sun cancanci azaba kaga anan wannan yana nuna mana kaga tunda har Allah yana faɗa ma annabi batun lahira cewa wani zai ci nasara ko ba zai ci nasara ba ba a hannunka yake ba yana hannun Allah ne Allah shi ke da wannan in ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama ya yi mishi azaba to ina kuma ga wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ashe shi ya fi cancantan a ce masa ba ruwanka akan sha'anin kiyama Allah ya samu dace wa fihi an ibn umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء ما لن يتي هر إلى يوم حديث ياذو أتشن صحيح البخاري دقى عبد الله بن عمر الله يقال مسيدا يتي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يا جمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن يدقو كنسا أركا أنكرشي نسلا أسبا يدقو دق ركوع ينا القنوت ينا تيوى اللهم الآن فلانا وفلانا الله كسيني موانا دواني الله كلعنشوانا دواني ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai daga hannu ya alkunutu a cikin alkunutun sa sai ce Allah ka la'anciwa ne ka la'anciwa ne ka tsine mawa ne ka tsine mawa ne fa nazalat fa anzalallah sai Allah ta'ala ya saukar da aya yace laysa laka min al-amri shay baka da wani abu a cikin wannan al'amarin wannan al'amarin yana hannun Allah wa fi riwayatin a wata riwayan yace yad'u ala su ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wal harith ibn hisham yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ne yana tsire ma safwan ibn umayya da suhayl ibn amr da kuma harith ibn hisham yana cewa waɗannan mutum ukun Allah ka tsine musu Allah ka la'ance su fa nazalat laysa laka min al-amri shay sai wannan ayan ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa laka min amri shay'un baka da wani abu cikin wannan al'amarin batun gafaran Allah ko rashin sa a'a yana hannun Allah au ya tuba alaihim in Allah ya ga dama ya karbi tuban su in sun tuba au yu'adhibahum in ya ga dama ya musu azaba fa hum zalimun sun yi zalunci sun cancanci azaba sun cancanci a yi musu azaba saboda haka kaga wannan na nuna mana cewa batun lahira hurumin alkiyama yana hannun Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya yi shine ya ceci mutum bayan Allah ya bashi izini wanda kuma za mu zo mu ji karatu akan ceto a gaba insha Allah ta'ala wa fihi an abi hurairah radiyallahu an hakanan kuma ya zo a cikin bukhari daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hina unzila alai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a lokacin da aka saukar masa da wannan ayan da Allah ta'ala ya ce wa anzir ashiratakal aqrabi lokacin da Allah ta'ala ya ce in ka tashi wa'azi to kai wa'azi ka fara da ɗan uwanka makusanta anan wato malamai suka ce Allah ya annabtar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya zama annabi lokacin da aka saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq aka fara masa wahayi aka saukar da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana malam ya alam nan ayoyi guda biyar sannan aka manzantar da shi ma'ana ya zama manzo lokacin da aka saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir lokacin da Allah ya ce ya kai wanda kake liba cikin mayafi tashi kai wa'azi wancan shi annabi ne annabiyu a larabci daga wato kalman annaba wanda ake kawo masa labari daga sama kenan an masa wahayi daga sama to yanzu kuma ya zama rasul mursal kenan an aiko shi yanzu da wancan an masa wahayin ne ba aiko shi ba tukunna Allah ya samu na fahimta yanzu kuma an aiko shi da cewa tashi kai wa'azi to lokacin da zai fara wa'azin sai aka ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka fara da ƴan uwanka na kusa wannan kuma yana daga cikin tsarin karantarwa ana farawa ne da na kusa kafin a tafi nesa to lokacin da aka saukar da wannan ayan faƙala annabi sai ya ce ya ma'ashara ƙuraishi ya ku taron ƙuraishawa au kalimatan na hawa ko wata kalma makamancin haka ya ce ishtaru an fusakun ku tashi ku ceci kanku ku taimaki kanku ku yanta kawunanku la'ugni an kun min Allah shai'a ku sani in an je gaba ga Allah ranar tashin alkiyama ba na iya mallaka muku komai a wajen Allah in ba ku yi tauhidi kuka bi Allah ba to ba ruwana da korin tashin alkiyama saboda ka'ida ita ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu ranar tashin alkiyama da an busa kaho to wata dangantaka ta kare batun wani kawuna ne wani bafana ne wani dan uwana ne wani mutumi na ne wani aboki na ne a'a ya kare in an tashi alkiyama in ka ga zumuncin ya ci gaba da tabbata to kowa ya shiga aljanna ne to anan ne sai a gane la ashe ga babana ashe wannan ɗana ne shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin Allah ya sanya mu a cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abbas ya kai Abbas ibnu Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib kaga babban sa kenan la ughni anka min Allah shay'a ka sani ba zan iya mallaka mallaka maka komai a gaba ga Allah ba ba abin da zan iya yi maka ya safiya ammata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ke safiya wato gwaggwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƴar uwan mahaifin annabi la ughni anki min Allah shay'a ki sani ba zan iya mallaka miki komai a gaba ga Allah ba in har baki bi Allah ba wa ya fatima Allahu akbar ya ke fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya ke fatima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama salini min mali ma iti. duk abin da kika ga kina so a cikin dukiya da to ki tambaye ni in dai a nan duniya ne ina iya baki in ba da shi ina iya nemowa in baki amma ki sani la uguni anki min Allah shay'a ba abin da zan iya yi miki a gaba ga Allah ran tashin kiyama subhanallah kaga wannan fa shugaban matan duniya kenan sayyidatu nisa'i ahlil janna duk wata mace in dai ta shiga aljanna to kana kasan Fatima Fatima ita ce shugaban majalisar mata women leader a cikin gidan aljanna ita ce women leader a cikin gidan aljanna amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da ita ki tsaya ki aiki domin in kin je gaban Allah babu aiki babu imani ba zan iya miki komai ba ka'ida ita ce annabi ya ce wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda ya bari aikinsa yayi baya baya da shi to nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba nasabarsa ba za ta amfani shi ba domin wala yasalu hamimun hamima in an tada alkiyama masoyi bai tambayin masoyi ba ruwan kowa da kowa yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ashe kenan wannan na nuna mana duk wanda yake son ya tsira a duniya da lahira to ya rike Allah domin duk wani wanda ba Allah ba baya iya yi mishi komai baya iya mallaka mishi komai a gaba ga Allah ranar tashin alkiyama fihi masail malam yace karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsirul ayatain tafsirin waɗancan ayoyi wajaje guda biyu da ayoyin suratul a'raf da kuma suratul fatir athaniya matsala ta biyu qissatu uhud kissar abinda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na rauni a lokacin yakin uhud athalitha matsala ta uku kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi salah yadda shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alkunutu a cikin sallah a bayansa kuma akwai manya-manyan waliyan Allah sahabbai kenan su Abubakar da Umar da sauran sahabbai su kuma suna cewa amin wannan ya nuna mana akwai abin da ake kira bara qulutun nawazil idan wani abu ya faru ya sauka ko wani yunwa ko wata cuta ko wata annoba ko wani azzalumi da yake zaluntar mutane to ya halatta a cikin sallah idan an ɗago daga raka'a ta ƙarshe an ɗago daga ruku'u to ya halatta ɗaga hannu liman yana alkunutu mamu kuma suna cewa amin arabi'a matsala ta hudu annal mad'uwa alaihim kuffar waɗanda annabi ya musu wannan miyagun addu'o'in kafirai ne su ba musulmai ba alkhamisa matsala ta biyar annahum fa'alu ashiya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar sun aikata abinda mafiya yawan kafirai ba su aikata ba min ha daga ciki akwai shajjuhum nabiyyahum yanda suka yi ma annabi rauri wa hirsuhum ala qatlihi da kuma wato yunkuri na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ai ka'ida annabi ya faɗa mana cewa mafi sharrin mutum a wajen Allah shine wanda ya kashe annabi ko kuma wanda annabi ya kashe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko haddi da ai sai ta da wasu mutane ya ce ku je ku jefe shi baya zuwa ya jefe da kansa sallallahu alaihi wa wasallam sai ya wakilta saboda me wato in haddi ne aka yi ma mutum na'am ba wai kashe shi aka yi ba saboda ya zo yana yaƙi da addinin Allah an masa haddi ne akwai wani abu na rahama da sassauci a ciki wa min ha daga ciki akwai at-tamthilu bil qatla ma'a annahum banu ammihim akwai wato yin mutum mutumin waɗanda aka kashe tare da cewa su din ƴaƴan bafannin su ne as-sadisa mas'ala ta shida anzalallahu alaihi fi dhalika laysa laka min al-amri shay dalilin da yasa Allah ya saukar masa da wannan aya kenan laysa laka min al-amri shay ayan suratu wato ainihin ali imran السابعة مسألة تبكي قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم إن الله يقدا ما يكتب توبنسو إن يسوي موسى عذابا ما لن يتي فتاب عليهم الله كما سيكتب توبنسو فآمنوا سيسكي إيماني kaga kenan idan mutum an ganshi yana aikin banza kamar yadda Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace wata rana utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad sharib an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya sha giya yayi tatil fa qala sallallahu alaihi wasallam udribu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku buge shi abu hurairu ya ce faminna daribu biyadihi waddaribu bi na'alihi waddaribu bi thawbihi yace a cikin mu sai ga wannan duka da hannu wannan duka da takalmi wannan duka da tufafinsa annabi ya ce ku bige shi kan ai akwai wanda ma ba zai samu wajen duka din ba an abu hurairu ya ce falamman saraf bayan wannan mutumin ya tafi qala ba'dul qaum sai wasu daga cikin mutane suka ce akhzakallah suka ce kai kan Allah ya kunyata ka Allah ya wulakanta ka faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a la taqulu hakaza kar ku ce haka la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaki shaydan akan sa domin ku taimaki shaydan akan sa ku ce Allah ya wulakanta kai tozalta ka to kun taimaki shaydan akan shi kenan kun ƙara ma shaydan ƙwarin gwiwa akan shi saboda haka in an ga mutum na wani mummunan aiki to abin da ake yi shine a roki Allah madaukakin sarki ya shirye da shi Allah ka shirya mu asamina asamina mas'ala ta babta takwas alkunutu fin nawazi yin alkunutu akan wasu abubuwa da suke faruwa suke saukowa na musibu da bala'o'i at-tasi'a mas'ala ta tara tasmiyatul mad'u'i alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim kiran wato waɗanda ake musu mummunan addu'a a cikin sallah a kira sunayensu a kira sunayen iyayensu al'ashira matsala ta goma tana da alaƙa da wannan shine la'anul mu'ayyani fil qunut tsine ma mu'ayyanin mutum al to ka'ida shi yasa Allah ya ce ma annabi laysa laka min al-amri shay ahlus sunna wajen tsinuwa ba sa yin la'anul mu'ayyan ba a kama sunan mutum wane karara a tsine mishi albarka sai dai abin da ake shine a ce Allah duk wanda yayi kaza to ka tsine mishi ina fatar muna fahimta duk wanda yayi kaza kuma bai tuba ba to Allah kai mishi kaza Allah kai mishi kaza amma ba a kama sunan mutum karara a ce wane wane Allah ka la'ance shi wane wane Allah ka tsine mishi albarka sai dai in wanda ya zo a alkur'ani ko hadisi cewa tsinanne ne shi ka kaman shaidan ai la'ananne ne Allah ya faɗa mana in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah Allah ya ce Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'ance shi ko wanda ya tabbata cewa kafiri ne dan wuta ne irin fir'auna yanzu an kira sunan sayyidina abubakar sai ya ce radiyallahu an umar radiyallahu an uthman radiyallahu an amma fir'auna fa la'natullahi alai hamana la'natullahi alai qaruna la'natullahi alai abu jahal la'natullahi alai abu lahab la'natullahi alai duk wannan kafiran an kira su ya ce mi la'natullahi alaihi ce Allah ka tsine musu albarka saboda ta tabbata cewa tsinannu ne din amma wanda yake bai tabbata cewa wane tsinanne ba ne kuma musamman ma in musulmi ne to ba a kama sunan shi kada da a tsine mishi albarka wannan ita ce aqidar ahlus sunna alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya qissatuhu sallallahu alaihi wa sallama lamma unzila alaihi wa anzir ashirataka alaqrabin kissar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da aka saukar masa da wannan ayan wa anzir ashirataka alaqrabin kaga gashi nan sai ya tashi ya kira wa'annan manya-manyan mutane ya ce kowa ya tashi ya aiki in an je lahira ba ruwana da ku aikin ku shi zai tsiratar da ku sannan da rahmar Allah athaniyatu ashara mas'ala ta goma sha biyu ta kusa da ƙarshe jidduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadha al-amr wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan al'amarin addinin da kyau bi haiku fa'ala ma nusiba ilayhi ma nusiba bi sababihi ila al-junun ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da sanadiyar wannan aka jingina shi zuwa ga hauka suka ce wai mahaukaci ne shi saboda yadda ya tsaya akan tauhidi da karantar da aqida da kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al'an haka nan in wani musulmi ya ce zai yi haka irin yanzu to haka za a ce wani mahaukaci ne shi haka za a jingina masa hauka الثالثة عشرة مسألة قوم شاء مسألة تكرشي qauluhu sallallahu alaihi wasallama lil ab'adi wal aqrab yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ma ɗan uwansa na nesa da na kusa la ughni anka min Allah shay'a cewa wane bana iya yi maka komai a gaba ga Allah hatta qala har sai da yace ya Fatima ya ke Fatima binta Muhammadin yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la ughni anki min Allah shay'a ki sani cewa ba na iya mallaka miki komai a gaba ga Allah malam ya ce fa'iza sarraha wa huwa sayyidul mursalina بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين idan har ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaban manzanni ya shelanta cewa baya iya mallaka ma Fatima komai wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haq in har mutum yayi imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya faɗin komai in ba gaskiya ba thumma nazara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm sannan ya lura ya kula da abin da ya ɗarsa su a zukatan wasu daga cikin mutane a yanzu da ake musu kallon manyan mutane keɓantattu ta bayyana lahu tauhid to anan fa tauhidi zai ƙara bayyana masa wa gurbatu din sannan zai ƙara bayyana masa cewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa musulunci ya fara bako kuma zai ƙare a bako to zai gane cewa zamani ya zo da musulunci ya koma bako din kamar yadda farkon musulunci aka yi ta cece ku ce da ja'in ja da kafirai akan cewa ku tashi ku tsaya akan addinin Allah nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma 'yan uwansa ba na iya mallaka muku komai haka nan yanzu aka koma back to square zero an koma baya an koma baya saboda haka kaga kenan yadda addinin ya faro a bako ya koma me ya koma bako ya koma bako saboda haka wannan babin yana nuna mana cewa babu wani wanda yake iya mallaka ma wasu wani abu in ba Allah ba sannan kuma har a gaban Allah ran tashin alkiyama ba wanda ya isa ya mallaka maka wani abu in ba Allah ba duk wanda zai cece ka a gaba ga Allah zai cece ka ne da izinin Allah bayan rahamar Allah da kuma ayyukanka da kai da ka aikata dole sai ka yi aiki tukunna Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana za mu tsaya a kan nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan babi na goma sha biyar babu kaulin lahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala ya samu dace a kafin mu tashi akwai sanarwa guda daya a na san dai mun ba da sanarwar ban sani ba ko ta iso nan shine akwai wato lura da cewa mafiya yawa makarantu da muke tare da su na boko galibi wasu sun yi hutu tun satin da ya wuce wasu kuma sun yi hutu a jiya wasu kuma mai yiwuwa za su yi hutu a jibi ko gata wannan ya nuna kenan yara da suke zuwa makaranta tun daga firamare har zuwa sakandare za su kasance cikin hutu na wasu satuttuka har zuwa sabuwar shekara bisa ga haka a muka sama wasu daga cikin 'yan uwa matasa wanda muna, de, muna daga cikinsu suka shirya daura wa waɗannan 'ya'ya tun daga yaran naziri firamare har zuwa sakandare har illa masha Allah domin ribatar wannan lokaci na hutu madadin yawo da zuwa sabis da zuwa biki a ƙauyuka da sauransu wannan daura za ta kunshi haddan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma an tsara hadisai guda 150 wanda za a yi haddin su a iya wayannan satuttukan insha Allah tabaraka wata'ala wannan daura tsawon shekaru ana gabatar da su a wasu wajaje kasantuwar galibi mu nan muna cikin wajen muna wajen gari shi yasa galibi duk wasu ayyuka sai dai a karar da su a cikin gari mu din ma wani lokacin za mu yi wasu ayyukan sai dai mu fita cikin gari saboda galibi waɗanda muke ayyukan tare da su suna can cikin gari mu kuma muna wajen gari to amma duk da haka muka ga cewa bai kamata a ce mu muna ba da gudumawar mu a wani waje mu kuma ba za mu nemo wasu su zo su ba mu gudumawa a inda muke ba wannan ya sa muka yi kokari a ɗauko wannan daura a wannan karon a kawo ta cikin wannan unguwa tamu da kewayen unguwar baki ɗaya saboda haka wannan daura za a fara ta ranar litinin mai zuwa insha Allah jibi kenan kuma za a sayi fom da littafi da registration duka da certificate insha Allah duka akan farashin naira dubu ɗaya saboda haka dauran za a fara ta ranar litinin karfe tara na safe insha Allah ta'ala zuwa karfe sha biyu na rana don haka ina mai jan hankalinmu da cewa wannan dama ce ta zo mana wadda damammakin an shasha amfani da ita a wasu wajaje yanzu kuma Allah ya ɗauko ta ya kawo mana wajenmu da aka bai kamata mu yi wasa da ita ba ina roƙonmu da cewa wa'annan wanda za su zo su gabatar da daurar za su yanke duk abubuwan da suke yi ne a na wa'annan satuttukan su ba mu lokacinsu na ka mu yi ƙoƙari mu yi bajinta mu nuna musu bajinta mu nuna musu cewa tabbas mun ji daɗi wannan shi zai ba da dama da wasu alkhairan ma in an samu a sake ɗaukowa a kawowa a kawo mana amma kaga in muka yi sakaci muka yi wasa aka zo aka samu mutum biyu ko uku ko mutane waɗanda ba su da yawa 'yan tsiraru kaga gaba mu karan kanmu in mun ga ana yi za mu ji nauyin cewa mu ɗauko mu kawo nan saboda ba a tarbi abin yadda ya kamata ba haka ina mai jan hankalinmu da cewa mu jure mu daure waɗannan yara mu sanya su a cikin wannan daura sai ribaci wannan wannan damar wani yana ce min ai yanzu ana ji ne da cefane da kaza da kaza da sauransu ya ce masa shi dai cefane dai har ka mutu ba za ka daina ba in dai mutumin arziki ne kai yadda ka fara cefane tafiya tafiya wata kilka shekara sama da goma kana cefane to daga yanzu kuma har mutuwanka ba za ka bar cefane ba wannan kuma abu ne na dan takaitaccen lokaci da za a jure a shanye shi a yi shi kuma a amfane shi cefane kuma daga sanda ka mutu amfaninsa ya kare wannan kuma abin da zaka karantar da 'ya'yanka watakil zaka mutu ka bar su sannan su yi amfani da shi su karantar da wasu kuma ladan yana nan yana bin ka har zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka muna fatar za mu ribaci wannan dama da Allah madaukakin sarki ya kawo mana da fatar Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka baki daya wa alaikum salam a form ana samun shi a wajena idan ba a samu damar samu a guna kafin na sha'afa ne ma ban taho da wasu daga cin forms din ba idan ba a samu ba ana iya zuwa ranar litinin da safe kafin a fara karatu kafin karfe tara sai ya zo a bada a bada form din a ciki shi sannan kuma sai a bashi littafin shiga aji insha Allah na biyu shine in an fara ran litinin zai zan kasance kowace rana na yi har ranar da za a gama eh kwanakin da za a yi kwanaki hudu ne a sati daga litinin zuwa alhamis ranar juma'a saboda ƙurarren lokaci ne akwai shirin tafiya masallaci da sauransu ran asabar da lahadi kuma galibi ana zuwa a islamiyya da hadda saboda haka za mu yi amfani da ranakun litinin ne zuwa ranar alhamis insha Allah ta'ala amin alaikum salam venu masallacin rauda bakin titi na masallacin rauda insha Allah Allah ta'ala ya samu dace alaikum salam malam kamar muna makarantar ba su yi hudu wasu ya har sai juma'a wani sati na'am har za a iya masa registration ya soma zuwa wani sati kenan ko kuma Eh, za a iya mishi registration in ya so sati mai zuwa insha Allah shi sai- sai sai- sai ya fara zuwa akwai tsarin da zamu yi wanda wayanda suka zo daga baya za a ware musu ajin su da ba a dauko musu karatun su daga farko insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته